والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وعاتب المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاري الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قلوب الأقداء الفريد داري على الإطلاق حاتم العتماني أبو إسحاق على جبران ياسر ورد الله تعالى عن شيخ عمر بن وقائدي وفهري وملاجي وعديدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونزلناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله jiya muna karatu mun shiga fassali babi na uku wanda muke kan babi na hudu wanda muke magana akan zikirin auradin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da abin da zai wajantar da mutum ya gane me falalan ɗarikar ya ake yi ake tafiyar da ita da abin da ake bukata mutum ya gane. Wakar kala Shehu Zaruk, Imamu Zaruk yana faɗa shi ne Shehun Hadarani, Imamu Hadarani, ce lamma ta kallama alal auradi lokacin da ya magana akan auradi qala fi akhir kalamihi a ƙarshen maganar sa ya ce wa bil jumlati kawai ka gane fa ahzabul mashayikh radiyallahu anhum sifatu halihim in kana son ka gane wani hali shehi yake akai akan me ya tafi to ka duba ahzab dinsa auradansa ahzab abubuwan da yake karantawa shi zai nuna maka waye shi kuma a ina yake halinsa ya yake wani kutatu makalihim kuma shine fa'ida na zancensa wato an ka duba ahzab wal aurat in fito da shi haka a gani ka duba ahzab wal aurat ko ka dubi ahzab wal aurat ka ga mai shi ne yake faɗa cikin adiyatihi me yake faɗa me yake faɗa za ka ga ya yi shimuli ya tare bidaya wani haya ya tare abubuwa masu yawan gaske a ciki wanda ba za ka iya to wannan shi yake nuna maka waye shi waye shi yaya yake yaya abubuwan suke abin da yake zaruwa kenan wa miras ulumihim kuma shine gadin ilimin da suka samu wa amalihim ayyukan da kuma suka gino a kai an ce ma azabu wal auradu ga baki daya shauti ya duk abin da ka gani a cikin azabu wal auradun nan sai dai ƙari amma babu abin da kullun kwanan duniya baya karantawa to ai anan an nuna maka yaya himma take yaya himma take duk wani abin da kake cikin azabuwar auradun nan ya yi istiwa'i a kan abin ya yi istiwa'i a kan abin kowane suna da kaga ya ga ya yi istiwa'i akwai kuma ɓoyoyin sunaye da bai suke su a nan gurin ba kuma babu abin da kowane kwanan duniya bai sai ya karanta shi tun da ya fara karanta auradi babu wani abin da ya fara ya bari a in ya fara sai dai duk abin da ya zo ya ƙara in ya zo ya ƙara ya zo ya ƙara to wannan shine alaman miras ulumihim wa amalihim wa zalika da wannan ne jarufi kulli umurihim suka gudanar da dukkan lamarkansu la bil hawa ba da son zuciya ba qabla kalamihim kafin maganarsu wa rubama ja'a ba'dahum zai yiwu ja'a ba'dahum abin da zai zo bayansu man arada muhawalati zalika bi nafsi wanda yake son ya yi muhawala da kansa li nafsi dan kansa fa'ada ma tawajja alai bi akasi sai ya komar da abin da ya fuskanta sunkuyan nasa wa ma huwa wannan ba ya kasance wa illa kama yauka anin nahalati sai dai kamar yadda ake yin hikaya na ƙudan zuma alimatul zaburi tsariƙan nasji azzambur yadda yake yin gidansa ne suke ce masa zarnako ya san yadda yake yin ke yin gidansa fannasaja ala manawilihim kowa yana gidansa ne yadda yadda ya ga ya dace da mutanensa azzambur yana gida ne irin gidajen kowanne yana yin gida ne irin yadda ya dace da 'ya'yansa kowa yana rufe mutane ne yadda ya dace da 'ya'yansa to muridanka za ka yi musu katanga ne irin naka na wasu na baitan ala misaliha sai mutum ya ziyayi gida ala misaliha a misalinta sun madda'a sannan ya yi kira anna lahu min alfadilati ma laha ga irin fadalan da Allah ya bashi فقال له هذا البيت to mun ga gida wa ainal asalu to ina zuma kuma wanda za a sha wa inna masirru sirri fi sukkan la fil manzili ai abin da za a ci a cikin gidan shine sirri ba gidan ba in ka shiga gida kan ba abin da za a ci ai fita za ka yi to amma in akwai komai ya isa maka fa to shi yake nunawa da wannan ne yake nuna maka a hazabu wal auradu ahzabu in ka ga ahzabi to ka gane menene asalin abin da shehin yake da shi me yazo da shi in ka shiga ko me zaka samu su makala sai ya ce fa ahzabu ahlul kumari shi ahzab na ma'abuta cika mamzujatun bi ahwalin ya an cuda shi ne da irin halayen da suke ciki mu'ayyarizin bi ulumihim ya karfafa mutane bi ulumihim da irin ilimansu musaddaratin bi ilhamihim kuma ya dace da ilhamin da me zai faru a irin zamanin ku me zai faru da ku me zai faru a cikin kazan ku me zai faru da kaza me zai faru da kaza to innan faruwan abubuwan ilhamin da Allah zai yi ma shi waliyin to shine kuma zai tattare ku da shi masubatun zai abokance ku bi karamatihim da irin karamominsu to nan ne za a baka abin da za a baka ka tsinci abin da aka tsinta ka ji fadalan abin da ka samu walam tazal ba ta gushe ba aura da sayidina wurin shehu tijjani yardilawan mun zaharar lil iyali tun da ta bayyana a fili ta zaharar albarkatul kasira sai aka ga albarka mai yawa ya haɗu da wuridan ɗariƙan shauci jani min taisiril matsalibi duk wani mai neman karanta ɗariƙa ya ce maka kai istighfari ɗari salati wa annabi ɗari istighfari ɗari salati wa annabi ɗari la ilaha illallah ɗari ba a kuntata maka babu wani wahala kuma istighfari nan ga abin da ke ciki ga abin da ke ciki ga abin da ke ciki wa bulugul ma'aribi kuma duk abin da kake bukata za ka samu da wannan istighfarin ilal ana har yau har gaba da yau wadda harattu bihamdillahi sai na fito maka da godiya wa Allah jalla jalaluhu ya ɗaukaka ya buwaya minha daga ciki nashun adidatun wato nusha mai yawa lil wujudi ga halitta wanta sharasituha sai sai kuma situha wato darajarta za ka iya fasarta shi da haka situha darajarta wato zanko kenan ko idan aka ce zanko kuwa ya abin da yake kai ne ko wanda yake saman sama yawa situha ɗaukakan tafi a ƙasar buldan kowane garuruka ce aka samu babu wani garin da za ka je a duniya ba ka samu ɗariƙar tijjani a ciki ba. In kuma ka je sai ka ga ba a gefe take ba a sama take, domin ma'aikacin duk aikin da zai yi to in bai haɗa da wa'innan ɗin ba bai kai ba. Za ka je ne zalla kai ta karatun Ƙur'ani ba istighfari ba zai yiwu ba saboda karatun naka ba dole ba ne ya kai ka gun da ya kai ka in kuma ya kai ba ku kuka fi yawa ba masu istighfari da salati wa manzo Allah suna sama da ku a cikin aikin ma dama qur'anin ba ka karanta shi tilwal bada'i ba yadda mutane suka fara wato mutanen kirki ka bi ka nisanta amurwa na hayin kenan nake nufi an izin sai da wujudi wannan kuwa da izinin shugaban halitta ne shine manzo Allah falam tazal bainal ibadi mashhuratun bata kasance bata gushe ba a tsakanin bayi mashhuratun sai aka santa wa sirruha sirrin ɗariƙar ta zamo zahirin mashuhudatun zahira ce kuma an san ta da wannan fayyanin azamin zakhairi tana daga cikin manya-manyan ajiya wanda Allah yi wa mutane wa sanal mafahiri tana daga cikin mafi ɗaukakan abin alfahari wa ra'aulaha ma la yusa an ga abin da aka gani a cikin ɗariƙa ma la yusa min lahairin duniya wal akhirati abin da ba za a iya kiyaye shi ba na daga arzikin duniya da lahira alhairar duniya da lahira fas'alullah Allah nake roƙo Allah ya adi muhamin wujudi kar Allah ya rasar mana kar Allah ya hana mu karanta ɗariƙan nan shine Allah ya adi muhamin wujudi kar mu kasa samun abin da ke ciki na alhairi wa an yabqa anwariha Allah ya wanzar da hasken ɗariƙan mahafufatan wadda take kewaye bi shuhudihi muna kallon annabi a cikin duk aikinmu bi jayi sayyidul anbiya wa imamul atqiyai albarkacin sayyidul anbiya shugaban annaba imamul atqiyai shugaban limamin masu tsoron Allah sayyidina muhammadin shine shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azzama amin wa hadha awanu shuru' yanzu zan fara faɗa maka yaya ɗariƙar take ta ƙulu zan ce wa billahi da i'anatu wa tawfiq Allah nake neman taimakonsa da dacewa wala ji bi mannihi Allah ne nake mai shiryarwa da kyautansa wa karamihi da karamcinsa ila sawa'i ɗariƙi zuwa ga hanya madaidaiciya amma auradi radiyallahu anhu wurin da shauja ne Allah ya dada shi allazi ya liƙali kafatal halki wanda yake laƙana wa dukkan halitta allazi ratabahu lahu sayyidul wujudi wanda manzon Allah ne ya shirya mar yadda zai yi rataba lahu sayyidul wujudi wa wa alamu shuhudi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa shine astaghfirullah ni atmaratin shine mutum yayi istighfari so 100 والصلاة على رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم da yin salati wa manzo Allah bi ayi sigatin kana da kowace irin siga miyatu maratin shi ma so dari summa la haylalatu sannan la ilaha illa Allah miyatu marra so dari meye nauyin sa meye wahalar sa kaga wannan shine taysirul maqalibi dan kankanin lokaci zaka yi kayan ka tashi ga yawan lada ko yau sa suke cewa sallar mubi ba yawa sai lada wa hadhihi askaru wannan zikirai bi ainiha yadda ka ganta nan hiya lati rataba lahu rataba lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda manzon Allah ya tsara wa shauci jani wa amarahu bi talqiniha yahori manza yahori shauci jani talakana li kulli man talabahu ga wanda duk ya nema min almuslimin daga cikin musulmai ala ayi halatin kana kowane hali yake ciki mai bin Allah ne ko mai sabansa kabiran babba ne au sagiran ko karami ne zakaran namiji ne au unsa ko mace ɗa'i'an mai bin Allah ne au aw asiya ko mai saba Allah ne la yamna'uhu min ahadin talabu minhu kar ka hana wanda ya nema ka bashi to anan sharaɗan da yake zuwa cikin ɗarikan tijjaniya da abin da kaji shau tijjani yake faɗa bai yadda a bawa mai karanta ɗariƙan tijjaniya ya karanta ɗariƙan tijjaniya ba ma dama ma dama yana shan taba mai shan taba shi kuma dalili sai shehu atiku ya ce a'a za a iya bawa mai shan taba karka yi zaton wai ya yi gyara ne babu gyara ɗaya ne magana ɗaya ce abin da yake nufi mai shan taba ba a ɗauki shan taba komai ba ne a zamaninsa sannan shan taba yana da illa yana cutar da mala'iku kai kanka yana cutar da kai to kaga kuwa duk abin da ke cutar da kai ba kai kai kanka ba halittan Allah ne ko ka mari kanka yana daga cikin zalunci wanda mutum ya zalunci kansa kaga ba za ka ce ai jikin ka jikin na ne ba yadda za a yi da ni a ƙarya kake ai ba a ce kai hakan ba tunda ba a ce kai hakan ba ba umarni ne ba kenan nahi ne to sai shehu shehu da ne ce duk mutumin da zai yi sabo ya ɗauki sabon ba komai ba ne yana kai shi ga kafirci sai na Ali bin Abi Talibin yana cewa wa alam annal insana ka san mutum la yakfuru bil ma'siyati annal insana la yakfuru bil ma'siyati mutum baya kafirta saboda saboda sabo walakin yukaffiru bi ta'fijiha amma yana kafirta saboda ɗaukan saɓon ba komai ba ne. Ɗaukan saɓon ba komai ba ne yana sa mutum ya kafirta da wannan. Sai na libin na ɗalibin ya faɗa haka. To kaga wannan nassin a kansa ne ake tafiya. Annal insana la ya kafiru bil ma'asiyati. Idan ka san zunubi kake yi, in ka san shan taban ka zunubi kake yi, to ka karba. domin ka shiga cikin jumlatul asi amma in baka ɗauke ta komai ba kar ka karba domin yana sa mutum ya zama ya kafurta ma gaba ɗaya wannan shine maganar shehu tijani da maganar shehu a ciku da ya faɗa saboda kar dan ana ganin haka ana gamuwa da shi sai a kasa warware mas'alan kuma ya cutar da mutane wa kaunu salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kasance yin salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi salatil fati da zatil fati lima gulika afdalu shi yafi wa akmalu shi yafi cika lima fiha min al fadl al azim saboda abin da ke ciki na daga fadala al azim mai girma was sawab al jasimi da lada mai kauri allazi la yaqdiru qadaruhu ba wanda ya san iyakarsa illallazi imtana bihi sai wanda ya bada kyautansa min faizai fadalihi daga kwaranyan fadalansa al'animi wanda ya gane komai da komai wa fadaliha da wa fadaluha fadalanta sai ya ci mu bayyana za mu bayyana shi a gaba ita salatul fatin insha Allah in Allah ya so wa badaha bayanta fil fadali a cikin fadala ruhu salawati akwai salatin da ake ce mata ruhu salawati ita ce salatin da sayyidina Shehu Usman dan Fodi yake magana wayya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wannan ruhu salati yake kiranta ruhu salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ruhu salati kenan sannan ثم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله kaga wannan salatin ita kuma tana daga cikin salatin da in kana yin ta ba ɗari ɗari bayan sallan farilla ba yadda za ka yi ka mutu da bashi a kanka wannan alamu salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali wa sallim fa anta muhayyiran an baka zaɓi wa bi ijtihadil mulaqin da ijtihadin mai maka talqini allazi yalqanul wurida wanda yake maka laqanin wuridi falahun nazar shi yana da gani in kana manya kuzul wurdi min ahlid dini in wanda zai karba addini in wanda zai karba tsarika yana daga cikin ahlid dini was salahi wa fi ahliyatun ya cancanta wa nisbatun da nisba fa bil kinahul fatih lima ugulika ya sanya masa ya ce ya dinga karanta salatul fatih idan ya ga malalaci ne da a yi ba shi in kuma salatul fatin za ta hana shi ya yi da kowane irin salati wannan farkon karban tsarika na wato salatul fati ɗari kusan awa ɗaya nake sai da yanzu kaman gudun ba salati farkon karanta ɗarika na salati ɗari nake yi ɗari ɗarin da nake yi awa ɗaya nake yi ina salatul fati wannan shi ya sa na ga to ai in kuwa haka ne salatin nan ɗari awa ɗaya sai bar ‘yan taya sai in koma gida in zauna ta gwada salatul fati in ta gwada salatul fati wajen zama in ki canzawa a wannan kafan ni ta salatul fati ni ta salatul fati ni ta salatul fati ni ta salatul fati saboda kar in sami abun nan har ina iya yin awa biyu a zaune awa uku a zaune sai ya zama salatul fati na ya koma ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ɗari shida dubu ɗaya dubu biyu dubu uku a awoyi haka sai ce ma sai ce ma ta nuna duk wanda ta ga kawai na yi tafiya na ji sai ta yi a Benue zan buya a daki ina yin haka ina yin haka ina yin haka a wannan ne na gane sirrin idan ka rike awoyi kana yawan salaci wa annabi to dari zai koma dubu dubu zai koma dubu goma a awa daya eh a awa daya dubu goma nan zai iya zama dubu ashirin a awa ɗaya kuma kai din ne kuma baka canza ba saboda shi salatin yana saryani yana naso a jikinka domin wuridi yana shiga jikin mutum kamar yadda ka san magani yana in ka sha me ake yana overdose ko to yana yi wani lokacin sai ka saurara ya sauka tukunna ka ci gaba da yi in ba haka ba za ka iya ba to haka daga nan ne na fara ganewa har ya kai ana yin salati illa ma sha Allah to wannan da yawa ina ba da shawaran wa duk wanda ya zo ya karɓa tsarika ni a wajena in ce ka dinga yawan salatul fati awa ɗaya kawai kai training ba dole ba ne amma zai taimake ka kuma zai wajjahantar da kai ka gane wani abu kar ka yarda ka yi kuma kana hira a ka zauna ne ka yi a natse ka dinga yi to salatin zai shiga jikinka sosai kar ka yadda wani abu ya ɗauke maka hankali ka mai da hankalinka saboda ruhu salati shine ka dinga ganin ka annaka tarahu kamar kana gaban annabi Muhammad to za ka tara waɗansu abubuwa masu yawa a cikin ibadunka ba tare da iltifati ba wannan shine Allah taimake mu. Waya ajinahu sai mutum ya ma mutum izini karanta salatul fati fi martabatiya az-zahirat faqat. A martabanta ta zahiri kawai lal gairu la gairu ba wani ba. Kar ka yi masa izini karanta salatul fati da zahirinta da baɗininta a'a. Wa illa in ko ba haka ba, yalqanahu ruhu salawati ya laqana masa ruhu salawati shine wancan alamu salli ala sayyidina muhammad abduka wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima shine ruhu salati in kana mutawassida idan bai kai ya kai kurewa ba yana tsakiya wa illa in bai kai haka ba ka laqana masa allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa wa ala alihi wa kaifa ma fa'ala duk yadda ka lakana wa mutum ɗariƙan ajazahu ya isa masa bi ayi sigatin min shige salati da kowane siga daga cikin sigogin salati fi mahallihi a mahallinsa wakati da lokacinsa ba da salati subuhi bayan sallar asuba ka yi ɗari ila wakatar duha zuwa lokacin duha wa ba da salatul asri bayan sallar asar ila salatul isha'i har zuwa lokacin sallar isha wa man fata wufi hazani wa kataini duk wanda lokacin nan guda biyu suka wuce shi li uzurin saboda uzuri fannar kulluhu lahu waqatun dukkan rana lokaci ne gare shi wallailu kadhalika shi ma dukkan dare haka lokaci ne gare shi wannan shine Allah yake faɗa a cikin alkurani yadda sallar take kasancewa yadda komai ke kasancewa mutum wajen ibada ja'alakum huwa allazi ja'alakum al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura idan wurin safiya ta turke maka ko na dare za ka maimaita da safe ko na rana za ka maimaita da dare an yarda ka shiga wannan wallazi ja'alakum al-laila wan nahara hilfatan hilfa din to abin da ake nufi kenan ko lokaci za ka iya karkace in ya wuce ya wuce ba haka ake yi ba ana ramawa musamman saboda ka samu abin da ake so ومن فاته وردا wanda wuri da ya wuce maka falita darakahu alamu marrid dari ka gani ko zaka rama shi tsawon zamani yana kanka wa man akhadha hadha alwird shi kuma wannan abin da yake fada banda banda rashin lafiya shi rashin lafiya falaka da ikhtiyaru kana da zabi idan rashin lafiya ya buge ka baka iya in ka zo ka iya ramawa shi kenan baka iya ramawa ba an maka eh an maka eh shi daban yake ga kamar mata mai haila nifasi duk ina gaba gida ba sa ramawa to su ma saboda tsayawarsu akan aikin su ma an musu ne ai saboda haka shari'a ta nuna wa man akhadha wirda wanda ya karɓi wannan wuri ne tsarikan tijjaniya wata rakahu tarkan kulliyan ya bar shi saki ya bar shi bari kulli aw mutahawanan ko saboda walakanci bi hallat bihi uqubatan uquba za ta fada masa wa ya ce la halaku zai iya halaka wannan shine ake zajeri akai in aka karba ba a bari saboda din Allah ne wa man nazara an yudi Allah fal yudihi ya yi wallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan kaga hukuban kenan eh ka fara bin Allah ka bari wannan akwai hukuba ciki bai dace ba tsokanan Allah kenan ha bai dace ba dama shi garwar dariƙa nuzuri ne dan haka ya zama wujubu eh nuzuri ne tunda ya zama nuzuri kuma ya zama wujubu kenan wa za ibaran wannan labari ne ya zo min sayyidul wujudi daga shugaban halitta lishehana radiyallahu anhu ga wajen shehu tijani za mu tsaya nan saboda karatun mu mun taba ne maimakon ba a yi ba ko Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu fahimta Allah ya ƙara mana kusanci da manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq wal haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله الفاتحة